الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ban gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1445 muna kuma 20 ga watan takwas shekara ta 2023 ita ce ranar da Allah ya kaddara muna za mu dawo domin karanta sabon littafi a wannan masallaci na juma'a na fada mai martaba sarki Allah ubangiji ya kare shi da lafiya da imani bisa kuma tattaunawa da shawarwari da aka yi ta kai komo a ƙarshe dai littafin da ke gabana da kuma wanda ke hannun 'yan uwa da yawa shi Allah ya kaddara za mu taɓa ad-durusul muhimma li'ammatil umma wasu darussa masu muhimmanci ko muhimman darussa domin al'umma amma dai ammatul umma gaba garin al'umma amma ka iya takaita fassara mai 'yanci muhimman darussa domin al'umma littafin a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz shi ya rubuta wannan littafi din yadda malamai suke cewa kuma shi littafin ismun mutabiqul lil musamma suna ne da yayi daidai da abin da aka samu suna din akan samu suna yayi wani wajen mai suna yayi wajen to amma shi wannan littafin ya yi daidai da sunayen shi sababin rubuta wannan littafin kamar yanke hanzari ne ga kowa kuma kamar duba ne da cewa duk wanda ya karanci littafin tare da cewa ɗan ƙarami ne wanda ke gabana littafi uku ne a haɗe amma makasudin wanda za mu sa littafin farko shine makasudin mu cikin littafi ɗin so imani shine kowane darasi da aka sa a ciki inda mutum zai karanta ya fahimce shi ko da bai karanta manya-manyan littattafan musulunci ba kuma in Allah ya ba za a gan shi ɗan ƙauye a cikin addinin musulunci ba yasa ya kira su da darussa masu muhimmanci in mun shiga littafin karatu da muka sani na yau da kullum ba bakon karatu ba ne ba ya fara 'yar ƙaramar muƙaddima ya gabatar da muhimmancin suratul fatiha da gajerun surori a cikin alkur'ani ya yi batu a kan sallah ya yi batu a kan alwala sallah da abin da ta kunsa alwala da abin da ta kunsa ya yi magana a kan ladabi ya yi magana a kan abubuwan da ya kamata musulmai su siffantu da su kusan dukkanin ɓangarorin addini ya taɓa ya taɓa tauhidi ɓangaren akida kenan ya taɓa ibadat ya kuma taba almu'amalat dukan su ya taba a cikin wannan littafi kuma dama musulunci gida uku ya rabu akwai bangaren da yake akida dangantaka da take tsakanin mu da Allah madaukakin sarki da ya halicce mu a kuma abin da ke cikin zukata sai kuma bangaren ibadu a gan mu a zahiri mutane su san inda za su samu ita ibada ta zahiri ita ce shaidar da mutane ake nuna musu wane musulmi ne mai iri kaza kirista ne mai iri kaza yahudi ne so a bangaren ibadoji waɗannan ibadojin su ne identity da suke nuna cewa wannan musulmi ne mai kuma bauta wa Allah maɗaukakin sarki a tsarin musulunci ya kuma bangaren mu'amalat wanda ya shafi ladubba cinikayya yarjejeniya ƙulla kaza to manya-manyan ladubban da za su tsara zamantakewar mu kamar littafin al'adabul mufrad da muke karantawa to kusan talhishinsa ne ya tattaro a gaɓoɓi sai kuma ya sake zuba shi a cikin wannan littafi ɗin da haka kinan za mu ci ɗan ƙaramin littafi ne amma kamar wata torchlight ce da in ka haska to kana da idan da za ka yi tafiya a tsarin addinin musulunci kuma kamar ba a wa mutum hanzari ba har sai ya san wannan littafi ɗin malamai sukan sa shi dan dalilai da yawa dalili na farko shine waɗanda suka koshi da ilimi din kamar yana ƙara haskaka musu idan ka tashi karantarwa to kama kaza man kama kaza kama kaza za ga ilimin da ka sani na yau da kullum to mara da kake ta tunanin to ina ya kamata in fara da me ya kamata in fara me zai ɗauko littafin kamar saiti ake maka yau kai ma yanzu farkon mai da'awa ka yi ta karatuttuka ka yi ta karatuttuka sai aka ce da Allah aka rabu kallahu akwai gari kaza suna da bukatar malami je ka rike mana ko baka sa musu littafi ba an ka kalli littafin yana nuna maka cewa to in ba da muhimmanci akan kaza in ba da muhimmanci akan kaza in ba da muhimmanci akan kaza kuma sannan an sauƙaƙa batun da ke cikin littafin ba a kawo wasu kalmomi masu nauyi ba wanda fassarar su mahi ana kokarin komawa dictionary ana bayani na gaba na baya yana warwarewa kusan haka ya kira su kuma kusan kowane darasi ya ishi zama za ka tada kamar wani darasin layi uku ne amma in da a tsaya a tsefe shi to ya isa zama wani darasin kuma shi a darasi ɗaya shi amma watakil mu a gurin mu ya rabu sau biyu ko abin da yake makamancin haka muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin karatun wannan littafi Allah ya mana jagoranci Allah ya sa mun sahi da ikhlasi mu yi karatunsa da ikhlasi Allah ya sa mu kare karatun littafin dan neman yardar Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya amsa mana bisa al'ada gaskiya duk lokacin da za mu sa karatu mukan dan duba kaɗan daga cikin tarihin mawallafin littafin mu karanta da ban yi ne ba da littafin a tarihin Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz ba kusankacin cewa duniya bata dade da rahinsa ba kuma har yanzu ana jin aman shi da yawa in kana jin karatuttukan shi da maganganun shi da cewa ai ya faɗa a cikin majmu'u fatawa ya faɗa a cikin kaza ya sai kaza sai ka ɗauka ka bar ma yana raye a cikin mu ba rasuwa ba amma duk haka na ɗan ɗauko wani shafi da ya ba da gajeriyar tarjuma tashi kuma shi ma za mu ɗan tsintsinci waɗansu abubuwa ne kalilan sai mu karanta abin da ya tsara a cikin littafi ɗin idan muka karɓi littafi tarihinsa aka ce shi sheikh abdulaziz ibn abdullahi ibn baz allah maɗaukakin sarki ya mai rahama an haife shi ne a cikin watan nuwamba shekara ta 1912 a lissafin watannin turawa kenan a kalandar musulunci shekara ta 1330 a haka aka haife shi a garin riyadh na ƙasar saudiya malamai suka ce tun da aka haife shi kusan bai bar wannan garin ba in ya bar garin riyadh kawai aikin hajji ko aikin umara shi ya kawo shi kusan mutum ne da ya limsi zama a cikin garin shi don haka kenan shi sharaɗin ilimi ba dole ba ne sai mutum ya yi nisa da gida ya bar garin shi wani yakan zauna a gida kuma sai allah ya sa mai albarka a cikin abin da zai samu daga cikin jaraba da allah ya mawa bin baz tun yana ƙarami shekara uku kamar da wasu masajir ɗin suka rubuta allah maɗaukakin sarki ya mai rasuwar mahaifin shi da haka yana shekara uku Allah ya karɓi rayuwar mahaifin shi malamai suka ce wacce ta yi tasiri na a zo a gani mahaifin shi ce ita ce ta tsayo a kan shi ita ce ta ƙarfafa mashi ita ce ta bashi gudunmawa har Allah maɗaukakin sarki ya karɓi roƙonta ya tausaya mata kuma watakil ya tausaya ma al'umma Allah maɗaukakin sarki ya mai da bin bas abin da ya zama shi kansa aka ce mahaifiyar tasa yana shekara 25 Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarta har yanzu mu a gurinmu fa ko digiri bai kare ba fa don haka a wannan shekaru nasu 25 ba uwa ba uba babban kalubalen kuma shine tun yana shekara 19 Allah madaukakin sarki ya karbi ganin shi da ido aka haife shi amma irin yara ne lokacin da aka haife shi langwaye za ga akwai yaro baya iya zama da wuri baya iya rarrafe da wuri baya iya tashi da wuri alamai sun sai da kusan cika shekara uku ma ya iya tashi saboda irin yauci da Allah ya sa a cikin kasusuwan shi sai da ya kwafe kusan shekara uku ya tashi yana shekara goma sha wani abu ya fara ciwon idanu a hankali ganin yana raguwa yana garguwa ya cika shekara goma sha tara Allah madaukakin sarki ya karɓi ganin shi to tun daga wannan shekarun na goma sha tara fa har Allah ya karɓi rayuwar shi a makance yake amma kuma Allah ya mashi albarka da baiwa ta karatu wanda duniya ne da ta sallama lalle kam malami ne kuma yana amsa sunan malinta to shi daga cikin shi dukkanin malaman kamar da muka ambata galibi a kasashen a garin riyadh suke sai kuma zagagi na ita mamlakatul arabiyatul saudiya yayi karatu a hannun malamai daban-daban kuma duk fannoni na karatu yayi su da yawa amma babban gidan da ya tasirantu da su gidan ashekul mujaddid muhammad ibn abdul wahab alu sheikh iyalan gidansu wa da kane su ne manya-manyan mutanen da aka ce ya da zumta kusan shekara goma ba dare ba rana yana tare da su to babban inda ya samu karatun ilimi a hannunsu kuma daga cikin abin da ya karanta a hannun malamai har da mu littattafan da muke ganin kamar ba littattafan karatu ba ne ba ƙananan littattafai su al'usulu salasa su kitabu tauhid waɗannan na muhammad ibn abdulhab haka yake sawa a gaban littafi ana karantawa yana ji kuma yana sa karatun a cikin kwakwalwar shi yadda yake makance in ka karanta littafi sai malamai suka ce allah ya ɗauke ganin shi amma ya ƙara haske a cikin zuciyar shi ta yadda idan an faɗi abu yakan zauna a zuciyar shi sama da yadda yake zama a zukatan masu gani hatta kai ta kawo in dai ka ambata masa hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka faɗi isnadin shi to in Allah da zai kawo maka matanin shi in ka faɗi matanin zai baka isnadin shi kuma zai gaya maka maganganun da malamai suka yi kan hadisin ya inganta ko bai inganta ba yana da matsala kaza ko bai da matsala kaza haka Allah madaukakin sarki ya mai albarka a cikin rayuwar shi yayi aikace aikace da yawa yayi aikin alƙalanta yayi aikin karantarwa a makarantu daban-daban ya zama to mai bada fatawa a ƙarshe jami'atul islamiyya da take garin Madina al-Munawwara ya taba zama lasar a cikin ta ya taba zama shugaban wannan jami'a din yana shugabancin wannan jami'a din ne aka bada ma wani qarar malaki da aka bashi shugaban da'awa da bige-bige da bincike na ga mamlakatul arabiyyatu saudiya mukamin da aka bashi daidai yake da mukami na minista kusan yana kan wannan mukami din Allah madaukakin sarki ya mai rasuwa malamai sun ce daga cikin mizar da Allah ya bashi kusan shi ko hutu bai karba irin hutu da ake na shekara a tafi aje a huta to shi bai fiye karba ba kuma yana sauraron mutane a gidansa wasu bayan sallar asubahi wasu bayan azhar wasu bayan la'asar wasu bayan magriba wasu bayan sallar isha yana aikin ofis yana kaza ba hutun shekara kuma duk da haka bai haramta wa iyalan shi lokacin su ba iyalansa suna da lokacin shi ubangijin shi yana da lokacin shi sannan ya sadaukar da kaso mai tsoka na rayuwarsa don ilmantar da al'umma da ba da gudunmawa ga wannan al'umma din ya rubuta littattafai masu yawa kuma Allah madaukakin sarki ya sa wa littattafan nashi albarka hadda Allah ya kawo ƙarshen rayuwar shi a shekara ta 1999 a wannan shekara Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa kusan yana ɗan shekara 88 Allah madaukakin sarki ya dauke rayuwar shi Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi Allah ya sa albarka a cikin rayuwar shi Allah ya albarkaci kuma littattafan da ya rubuta ya an ƙara amfanar da al'umma da waɗannan littattafai din sai mu koma cikin littafin shi kwacokam insha Allah ta'ala malam yace mu karanta muqaddima shi ko muqaddima malam yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ita kanta mukaddimar yar gajera ce saboda ana so a nuna maka darussan da suke cikin littafin takaitattu ne yayi godiya ga Allah ya tabbatar da cewa babu masu cin nasara sai masu jin tsoron Allah madaukakin sarki duk inda aka je aka dawo duk yadda aka fafata wallahi ba a cin nasara sai da gaskiya ba a cin nasara sai da tsoron Allah gaskiya tana shan wahala ana wahal da gaskiya amma ba a taba cewa gaskiya ta kare ba ta ci nasara yasa za ga malamai suna wa kansu tunasarwa walla aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin yayi salati da neman addu'a da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidan shi da sahabban shi baki daya wannan kuma ita ce abin da yake bambanta aqida tun a salati ana ganewa wanne ne bai gaba da iyalan manzon Allah bai gaba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malan ya hada da iyalan da sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su ya kuma ƙara nema musu aminci a wajen Allah madaukakin sarki sai ya ce amma ba'du fa hadhihi kalimatun mujaza yace wannan littafi waɗansu kalmomi ne taƙaitattu fi bayani ba'adhi ma yajibu an ya'rifahu al-ammatu fi andin al-islam yace kalmomi ne takaitattu a bayanin abin da ya wajaba kowa ya sani a cikin addinin musulunci amma gama gari ba wai sai malamai ba so tun da yace gama gari waɗannan abin da ke cikin littafi kamar abin da ya zamanto wajibi ne a cikin musulmi kowa ya san shi samaituha na sama littafin suna ad-durusul muhimma muhimman darussa li'ammatil umma domin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗi cewa ammatul umma ina cire ta ne da gangan ba fasara ta bane ban nayi ko madadin in ke cewa gama gari to gama daufa ko sannan in kace sunan musamman din darussan ba su da muhimmanci a gare su sai yasa a fassarar nakan cire muhimman darussa domin al'umma wa as'alullah ina roƙon shi Allah madaukakin sarki an yanfa'a bihal muslimina ya amfanar da al'ummar musulmi da wannan littafin wa an yataqabbalaha minni ina roƙon Allah ya karba mu wannan dan rubutun da nayi da darussan da na gabatar in Allah ya karba insha Allah an tsallake malamai suka ce da izinin ubangiji in dai ka samu aiki ɗaya tak Allah ya karba maka a ranar gobe alkiyama aka ce an karba za a baka lada to tabbas kana gidan aljanna ko da watan wata rana ne tunda Allah ya ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin daga masu tsoron Allah Allah yake karba to inda an karba to tabbas ana za a baka sakamako a aljanna da haka duk fafutukar da muke faɗi ka tashi dare da rana da wuni da safiya da yammaci a ɓoye a cikin al'umma a zukatanmu an gani ba a gani ba duk laliman a samu abubuwan da Allah zai gani ya ba ya karba Allah ya karba mana da yawa cikin ayyukanmu innahu jawad Allah shi mai yawan kyauta ne karimun mai daraja ne mai girma ne kuma mai yawan kyauta ne sai ce Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz yace wanda ya rubuta wannan shine a Sheikh amma bai rubuta ma kanshi ba da dukkan tawazu'u haka ya rubuta sunan shi ba maganar doctor ba maganar master ba maganar professor ba maganar a sheikh ba maganar al'allama kawai Abdul Aziz sunansa na yanka ibn Abdullah ibn baz haka ya rubuta sunan shi to da haka kenan haka ne ya kamata a sandar rubuta suna idan ka tashi duk wani lakabi ka zubar da shi haka ya kamata ko a iya sawa idan Allah ya kaddara kai dokta ne ka rubuta dokta abba ya'u na? innama da amalu na'am na'am akwai gurin da kamar wajibi ne ka rubuta anan suka ce akwai gurin da in baka rubuta ba ma kamar ya kamata a tuhume ka in dokta ne kawai ka rubuta dokta in so ake a kwankwara aji akwai a kwankwara aji in baka tantanta baka koma ka ci gaba da karatu dama mutane ana iya ba su kwalin kafin su samu karatun haka malamai suka ce dan ka zama dokta bai nufin kana da karatu fa a wani bangare ne ɗaya tak ka zaɓa kai rubutu da haka hi kwalin bai yaudarar mutum a ce masa malami ne duk abin da kai karanta a kowane ilimi ne ba fa duka ilimin ba ne aka auna aka ga ka iya aka baka a wani abu ne kwaya ɗaya ɗan zele ne gefe ka ɗauka ka tafi ka yi kwakwale-kwakwale da leƙan ansa da satar ansa da ɗauro da wane ne ka har haɗa dai aka ce an baka shi ne nufin ilimi ne da haka in ka dawo to saboda kwalin ya maka girma saboda kar a ce dakta a jikunya aka ce to kuma yaka koma kai ta karatu shekara goma watakila kake ansa sunan kuma babu dan dardar da damuwa a cikin zuciya amma hi kwalin ana baka ne kafin ka fara karatu haka wasu malaman suka ce ana baka ne dan ka tafi makaranta mil ticket ne Allah ya samu dace ya rubuta Abdul Aziz ibn Abdullahi ibn Baz sai sake buɗe shafi na gaba sai ce ajrusul muhimma li'ammatil umma mai shafi ya rubuta wannan littafi din yake cewa nushirat fi kitabi samahatihi majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a aljuz'u thalith safaha ta 288 zuwa shafi na 298 in ka koma na littafin da Sheikhul Islam Iba na Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz zaka tadda shi wannan littafin kwacho kam a cikin wannan littafi din sai ce a darsul awwal darasi na farko ya kamata kuma ki hada ido da wani agogo kamar dan jikin bangon nan in san samu ne ko a darsul awwal darasi na farko sai ce suratul fatihati wa kisarus suwar darasi na farko mai muhimmanci a rayuwar al'umma malayin ce akwai suratul fatiha da kuma gajerun surori na cikin alkur'ani ya ba haɗa shi ne don muhimmancinsu a tare suratul fatiha wa kisarus suwari su wane ne kisarus suwar a ƙasa sai ya faɗa da kanshi ko sai ce suratul fatiha ita ce suratul fatiha wa ma amkana min qisari suwar da abin da ya samu na gajerun surorin alqur'ani min suratul zalzala ila suratul nas daga suratul zalzala zuwa suratul nas me to abin da yake bukata a wannan yana so ya ce wajibi ne akan kowane musulmi ya san menene suratul fatiha ya san gajerun surori na alkur'ani daga kan iza zilatil ardu zilzalaha sai wace wal'adiyati ko sai wace alqari'a sai wace alhakum sai wace wal asri sai wace wailul likulli sai wace alam tara kaifa sai wace li ilahi sai wace ara'aita allazi sai wace inna a'tayna sai wace qul ya ayyuhal kafirun sai wace idza jaa sai wace tabbat yada sai wace qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wadannan surori kamar ana so a ce ba wani wanda ke da uzuri idan bai karanta su ba ya fahimce su me ake da bukata a kansu sai ce min suratul zalzala da suratul nas sai ce talqinan ana da buƙatar kowa ya karɓi talƙinus menene talƙini ka zo gaban malam ka zauna in ka zo kuma tun da karatun alƙur'ani ne ka duba gangaren masanin alƙur'ani wanda ya san alƙur'ani ka zo ka zauna a gaban shi duk yadda Allah ya hore maka iya karatu da gane baki da karantawa karfe da kanka ba a karanta littafin alƙur'ani daga alƙur'ani ko kana iya karanta baki karka yadda ka dora wa kanka ko da rabin shafi ne ka je gaban malami ka zauna mai muhimmanci suratul fatiha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun bada labari suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana koya mana sallar istikhara kamar yadda yake koya mana suratul fatiha menene abin da nake so mu fidda anan ita suratul al-istikhara ta samu muhimmanci ne da aka nuna ta aka danganta ta da manzon Allah ke koyar da Fatiha kusan duk wani sahabi na manzon Allah ta bakin manzon Allah ya koyi karatun suratul Fatiha yasa yake yana koya mana sallar istikhara irin yadda ke koya mana suratul Fatiha da haka zuwa suka yi suka zauna a gaban manzon Allah ya karanta musu suratul Fatiha daga farkonta zuwa ƙarshen ta so wajibi dan uwa musulmi a darasinmu na farko mu fahimci cewa suratul fatiha tana da muhimmanci a rayuwarmu tana da muhimmanci a addininmu tana da muhimmanci a ibada da tafi kowace cikin addininmu ita ce sallah wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sallah ba tare da ya karanta suratul fatiha ba bai da sallah da haka karɓo wannan sallah idan aka zo wajen malami da zaka karanta suratul fatiha ta gagara ta ki zuwa daidai sai ka karanta azkar da ake karantawa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka karanta su amma wajibi ne ka zauna a gaban malam a karanta maka suratul fatiha kuma a gyara maka guraren da ake kurakurai a cikin ta ina ji a Sheikh Siddiqul Mashawi ya rubuta littafi ya tantance kurakuran da ake a cikin suratul fatiha akalla akwai kuskure 89 wanda gama garin kuskure ne da ake to ya za a yi ka gane waɗannan guraren ana kuskure a cikin in baka zauna a gaban malami ba yana da buƙatar ka zauna sai ce talkinan ka karɓi talkini kuma ana fara tun daga a'uru yadda in ka je ga makarantar allo ake rubuta maka alif an ba kewafi waw zal wai da mai alif an ba kewafi waw zal a'udhu sai fa ake maka fashin bakinta bakaƙenta aka fasa maka to haka ake karatu kai ma ka zo a karanta maka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi arrahman arrahim bismillahir rahmanir rahim ka zauna a gaban malami karka yaudari kanka a karanta maka a'uzu me yasa ake karanta a'uzu saboda umarnin Allah fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim ka karanta bismillah ita bismillah dangane da suratul fatiha qira'a guda biyu ce masu qira'ar warshu tana nan sura a aya a mabudi kamar yadda mabudin kowace sura yake cikin alqur'ani ka dauke suratul tauba masu karatun hafs surat a bismillahir rahmanir rahim tana nan a matsayin aya mai zaman kanta yasa in ka bude qur'ani na hafsu na hafsu sai ga bismillahir rahmanir rahim sai a sa daya a sa ta a cikin baka ana nufin ita ce aya ta farko a cikin suratul fatiha bismillahi bismillahir rahmanir rahim zaka faɗi ba mai kasara ka ɗauri sinun kuma ta zama sinun din karka ci zuhar ne ba za a ce maka bit da ka ce bit tun daga na ka zubar da karatun fatihar ka sinun za ka faɗa ƙarara a jita bis bismillahi ko in ka zo mimun ita ma kasara za ka yi mata tun da ka samu kasara sunan Allah ya zo ba a kumbura sunan Allah ɗin bismillahi bismillahir rahmanir rahim ka faɗi dukkanin harufan su fita daidai da daidai wanda ka kumbura ba a kumbura malami ya gyara maka wanda ka siranta ana da buƙatar a kumbura malami ya gaya maka wanda ake ja ya ja ka ji shine magana da ake nufi da talqini haka hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talqini aka yi mashi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayan malaika aka turo fa tun daga sama yake saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa karatun alqur'ani nana Aisha take ba mu labarin kuma yadda ake koya wa manzon Allah alqur'ani yace mafi tsananin nau'in wahayin da yake sha shine wanda zai ji malaika ta masa kamar da karan sarka yadda ka san sarka da ake sawa mahaukacin kare a cikin bari in aka ja wata baji za ka yi zai wani kakara na giririririn karkarsa irin karan da suke ta ce akwai lokacin da in mala'ikan yana magana yadda ka san wannan jin sarkar haka manzan Allah ke jin maganganun mala'ikan wannan ya ce to ya fi shan wahala a irin wannan wahayi shi da za ka ga yana gumi ya rasa inda yake sa kansa yana karkarwa in ka kuskura ɗan yatsanka ya taɓa ka ya taɓa shi ka a lokacin da ake mai wannan wahayi shi ne za ka ji jikin kamar ana tafasa ma da garwashin wuta wani sahabi ya ce yana akwai lokacin da ya ɗora kanshi a kaina sai wahayi ya sauka sai da ya ji kamar ya rugurguje kafin a karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi to idan manzon Allah yana karbar alqur'ani a irin wannan sigar ya sha wahala kai ya kake tsammani kawai za ka yi gada shi ka kunna kasar ka fito kuma ka sa iya biyar kai ma kana rera in an jima ka ce kai ma hafizi ne akwai yaudarar kai to suratul fatiha wajibi ne a je gaban malami talqinan a karɓi talqininsa bismillahir rahmanir rahim alhamdu lillahi rabbil alamin al a faɗi wannan alif da lam ɗin ta fito ƙarara alhamdu ha ƙarami ta fito wadda ake fatarta a tsakiyar maƙogwaro alhamdulillahi in ka ce alhamdu irin ta bahaushe nan ma akwai matsala alhamdulillah akwai matsala za ta fita ne ƙwarara a cikin maƙogwaronka alhamdu lillahi ita ma ba a kumbura ta saboda kasara sai ta zo kafin ta alhamdulillahi rabbil alamin ra ka kumbura ta ba din ka saka ta karta kumbura karka ce rabbul alhamdulillahi rabbil alamin ka ja madul arib lisukun arrahmanir rahim arra ka kumbura ra saboda tana da fatha kuma ya zamanto mai shadda arrahmani arrahmanir rahim maliki yawmiddin ga masu qira'ar hafsu maliki yawmiddin ga masu qira'ar warshi malamai suka ce saba qira'ar yana nuna abin da ya mamanta mulkin Allah da mulkin kowa maliki yawmiddin da maliki yawmiddin malik yawmiddin wanda yake mallakar ranar sakamako malik yawmiddin wanda yake sarauta a ranar da ake ba da sakamako
suka ce a duniya za ka iya samun wani ya haɗa siffar nan guda biyu amma ba kowa bai sai haɗa wannan siffar duka da in ka haɗa masu ke masallacin nan ba za kare mana kallo dukkaninmu mukan zama masu mulki malik akwai abin da muka mallaka wani ya mallaki gida wani ya mallaki keke wani ya mallaki babur wani ya mallaki kaza amma a cikin waye sarki akwai sai yasa suka ce siffar ba kowa ke iya tsakata ba idan kuma ta samu sarki kuma ba lalle bane ya mallaki komai dan abin da kake mallaka to ba nasa bane ba to shi kuma Allah siffata shi a wannan bambanta kira'a suka ce abin da yaso ne ya tabbata duk abin da ka gani mallaka shi kuma duk abin da ka gani shi ke sarautar shi idan ma akwai wanda suke jama Allah suna ganin sun isa suna da sarauta sai ce mu tura sarauta mu je ranar sakamako sai ce a wannan ranar sai ce maliki yawmiddin shine mai mulki a wannan ranar shine mai sarauta duk a tara masu shi isa shugabannin ƙasa gwamnoni yan majalisu ciyamomi sarakuna wazirai ministoci kowa ai da inda yake mulki sai Allah ya tara su sai tambaya limanil mulkul yawma ina mai mulki ina mai sarauta malamai suka ce daga lokacin da za a yi wannan tambayar zuwa lokacin da amsar za ta fito lokacin da ya fi kowanne wahala ko fareti ake idan aka yi laifi lokacin da aka faɗa aka ce laifi ka za ku fito da shi ga wannan kalli wannan wannan kalli wannan mai zai biyo baya kuma kafin a ce ga abin da zai biyo ba za ga kowa ya kasa daga cikin taitayin shi kowa ya shiga cikin wani hali to aka ce idan Allah ya wannan tambayar wasu malaman suka ce sai a kusa shekara arba'in ba wanda ya magana kuma muna ƙarƙashin rana sai wanda Allah ya sa ya samu ɗayan kansa cikin siffofi guda bakwai kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada cikin hadisi in ka hada kuma ɗaiɗaikun hadisi waɗanda suka zo akan abubuwan da suke iya sawa a higa dutsurar arshi sun kai kusan mutum goma sha uku wanda za su higa inuwar arshi in ba auna ba kowa a can tagarin rana yake wasu an ce an yi gumi wani ka kalla gumin har idan sawun shi wani gumin yana kama kwabrin shi wani gumin ya zo gwiwa shi wani ya zo inda yake daura lawurji wani kuma magun ya matso wani ya matso wani har manzon Allah ya ce gumin yana masa linzami yana nema ya shiga bakinsa yana daddagi kai ka san gumin da ya zo ya yi maka kogi kai ka san ba karamin gumi ba ne kuma halin da ake ciki ba karamin hali ba ne ba to da haka suratul fatiha ana karanta ta maliki yawmiddin ana kuma karanta ta maliki yawmiddin so duka wannan gurin da ka faɗa kirari ne kake wa Allah madaukakin sarki tunda ya ce talqinan wa tashihan lil qira'ati ana karɓar talqinin karatun kuma ana gyara karatun wa tahfizan da hadda wa sharhan lima yajibu fahmuhu da kuma sharhin abin da ya zamanto wajibi a fahimce su to lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan duk kirari ne kake wa Allah madaukakin sarki yasa manzo Allah ma ya ga mana a cikin hadisi qusimati salatu baini wa baina abdi ita suratul salah ita ce suratul fatiha yace an rab an raba ta ne a biyu baini wa baina abdi tsakanina da bawata ita wannan suratul fatiha daga cikin surayenta akwai sunan as-salah shine manzo Allah da ambace ta da cewa qusimati salah an raba sallah baini wa baina abdi tsakanina da bawata idza qala al-abd idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yace majjadani rabbi ko hamadani rabbi ai hadama dini abdi bawa na ya yabe ni bawa na ya girmama ni ya kambama ni alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim idan kace arrahmanir rahim sai Allah ya gaya wa mala'iku ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni malamai suka ce wannan sunan na arrahman da arrahim kusan sunaye ne da Allah maɗaukakin sarki yake ɓantu da su musamman sunan Allah ar-Rahman suka ce ba wanda aka taɓa sawa wannan sunan banda Allah maɗaukakin sarki Allah shi ne alam nashi duk sunayen Allah ka iya samu wani an masa suna da sunan kuma Allah bai faɗa ba amma ar-Rahman to suna ne na Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake da suna Allahu kuma shi kaɗai yake da suna ar-Rahman amma a iya cewa wani ar-Rahim mai ɗan tausayi a iya cewa wani almalik sarki a iya cewa wani al'aziz da ana iya amma sunan da ba a wa wani banda Allahu banda ar-rahman sai yake idan kace masa ar-rahmanur rahim sai yace asna alayya abdi bawa na ya min kirari yadda ka san sarakuna da masu kuɗi suna son maroƙa su kamba masu a cikin al'umma musamman suka zo ba a gane ba sun zo idan makiri ya zo makiri yake maroƙi idan maroƙi ya zo sa su a gaba yana keta musu roƙo sai ga duk ido ya jiyo gurin su yana faɗar manya-manyan iyayensa da kakanninsa da suke su ne wanda ma bai sani ba a he wannan dan wani ne a he jikan wani ne sai ga yana kumbura to Allah ma yana son kirari yasa in kana so addu'ar ka ta karbu kawa Allah madaukakin sarki kirari ka kamba bahi ya kai ma ka so kirari barantana Allah hi fa a cikin nasa ya baka barantana hi mai duka ce arrahmanur rahim sai ce asna alayya abdi maliki yawmiddin idan ka ce maliki yawmiddin sai ce majjadani abdi bawa ya kamba ma ya girmama ni Allah yana son wannan suna yana so kuma ya ji kai da ya isa ya isa ba isa shi sai Allah madaukakin sarki in ka faɗi wannan sai Allah ce duk wannan kirari aka mu kuma wannan nawa ne ba na kowa bane ba sai ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita in aka ba wannan ayar wasu zaka ji sun ce maka iyyaka iyyaka ya din kawai fataha suke mata ita wajibi ne sai an yi mata shadda iyya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kurakuran da suka fi zamanta sun fito fili wasu suna karantawa kamar da na faɗa babu shadda din nan iyaka kuma sai ce na abidu da kasara ko iyaka na abidu kima ba daidai bane ba iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kaga nasta'in to da sha mamaki wani ka ja ce nastaqin wani ka ja ce nasta'i wani ya fata mata alhamza wani ya sa haka kowa zaka ji abin da yake fada amma a gaban malami kake zai ce maka ka kako ta daga makogoro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to nan gurin sai Allah sai hada baini wa baina abdi wannan alkawari ne tsakanina da ni da bawana me kake faɗa ya zamanto alkawari lokacin da kace iyaka na'budu kai kadai nake mabauta kamar alkawari ne da kake wa Nigeria ko I pledge Nigeria my country now so wannan alkawarin da kake ma kasarka to shi ma Allah yanzu alkawari ne kake mashi sai ka ce masa iyaka kai kadai nake bautawa suka ce yana da bambanci ka ce ka ya Allah ina bauta maka ya Allah yana da bambanci da iyaka na'budu in ka ce iyaka qaddamta ma haquhu ta'khir ka fara kawo abinda a ka'idar larabci kamata a kai karfi sai aka ce duk lokacin da larabawa suka yi wannan juyin suna nufin abin da aka faɗa a iyaka nan ake ajiye shi baya tsallakawa in ka nan masallacin kake ta jawabi kake ta bayani kake ta gugar zana sai ka nuna wani kace iyaka a'a ni kai kadai nake nufi to duk abin da kai a masallaci ko wani ya ji zafi ba rasa bane kai kadai kai nake magana da shi saboda haka duk ɗaruruwa mutane da suka ji zafi in laraba da sun zubar da makamansu saboda ka ware wani kace kai kadai nake nufi to Allah ma in ka nan gurin sai ka ce masa iyaka na'budu kai kadai nake mabauta wa iyyaka nasta'inu kuma kai kadai nake neman agajin shi kai kadai nake neman taimakon shi kai kadai nake neman gudunmawarka yanzu wannan gurin abu biyu kai duk ibada ta Allah ce shi kadai duk taimako da agaji na Allah ne shi kadai ka gaya ma Allah ba za ka bauta ma kowa sai shi ba ba za ka nemi agajin kowa sai shi ba yanzu idan ka tsaya iyaka nan akwai wanda ya kamata ka nemi agajin shi alƙawari kawai Allah sau goma sha bakwai a rana wataƙil ba ka sa alƙawarin mana da kake faɗa ya sa malam ya ce wa sharhan lima ya zibo fahimuhu idan ka zo kana karanta waɗannan surorin amma sharhin abin da ya waje ba a fahimce shi ko ba a gaya ma komai a fatiha ba a gaya maka iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wallahi rahim ba a gaya wa mutane iyaka na abu wa iyaka na sa'in ba abin da ya ba mu wahala kenan a cikin wannan kasa din an yi dambarwa ta tashin hankali amma kai ka tsaya ka faɗi da kace Allah kaɗai nake bauta me kake nufi kana nufin duk wani abu da Allah ya ce nasa ne yana so ba wanda isa ka gutsara mashi in girmamawa ce in Allah ya ce ta fi ce wannan girmama to shi kadai zaka bawa in kammamawa ce shi kadai zaka bawa dama mece ce ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu suna ne da ya hade duk wani abin da Allah ke so ya yarda da shi to indai Allah ya ce wannan abin nawa ne to shi kadai zaka bawa hatta soyayya da take cikin zakatan mu sai da Allah ya ce ta fice wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sai ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi hatta soyayya Allah baya so ka daidaita shi da duk yadda kake san yar budurwarka wallahi kar ta kuskura a samu abin da zaka ji kana dar akan dokar Allah in hassanta yasa ka ajiye wani abu na ubangiji to ka koma bauta mata ‘yan samari suna faɗa suke wata sunna tafi wata ‘yan samari suna faɗa ko in suka samu wata ‘yar banzar ƙwaila sai ta ce ta yadda za ta aure su amma ita wannan gemun ne bata su ka kula duk na haƙula sai ga ustaz in yaje aiki ya ɗan rage a cikin kaɗan in an kwana biyu wai yana muku waye ko a hankali gemun ne yake raguwa ba yake rage ba tun yana ɗan rage shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana ta ke ma ke bi a hankali kin sa abin ne ba rana ɗaya ba har wata wata rana ka zo ka yaba shafar ka ji kamar ya tada wata gandire ba na'am kuma laudi ya zo to Allah kyauta na'am to hega idan wannan san ne yasa kaga gara ka ajiye wata doka ta ubangiji ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan san ya zai maka fitina dole duk san da zaka yi kare ke ta abinda Allah ke so kare tsallake abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke so shi yasa wallahi da mutane sun san waye ubangijinsu da mutane sun san waye manzan Allah wa sallallahu alaihi wasallam wallahi kallon dokar wani akan tasu da an gaba tashin hankali so wannan alƙawari kake ubangiji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga ubangiji kai kadai nake bautawa kuma kai kadai zan nemi agajinka babu laifi a rayuwa ana iya neman agaji a gurin da agajin zai taimaka ba ma ki kaje kai ciyawa a dawa ka cika zinkireren bahu mai el ka daga ka ji ba zai dago ba sai ga wani mutum zo ya kace da Allah akar muka ladan taimaka kama mun wannan bahu sai a ce kai shirka yanzu taimako ne a gurbin da zaka iya yi kana kwanta a dake ka ji ruwa ya huda dake na shigowa ya ka fito kai ihu jama'a ku zo ku taimaka mu menene ya faru ku ce ruwa ne yake shigowa daki na mutane su kwalfe su toshe su gyara wannan shirka ce kana neman agaji ne a muhallin da ya kamata a nemi agajin shi amma yanzu tana zaune ana ruwan sama sai kaji tumba ta ke ce kikikik ta taho sai ka ce ya rasulullahi taimaka mu zai iya taimaka maka shehu abdul qadir ka abiyo hanya mai wahala sidi zai iya zuwa ba zai iya ba yanzu a nan gurin ba wanda ya isa hana wannan ɗakin ya faɗo maka in ba Allah maɗaukakin sarki ba gobara ta tashi gagagagaga ta jijjiga kofa ka ji ta ki budewa akwai wanda ya sai baka agaji a gurin nan gurin idan kana neman agaji to Allah madaukakin sarki ne kadai zaka nemi agajin shi ita babit a wajen neman taimako shine gurin da ba wanda ya isa ya taimaka a gurin sai Allah to in ka nemi taimakon wani kai shirka amma a ɗaiɗai kun abin da wasu za su iya kuma a gurin iya wasu za ta yi amfani in ka nema wannan babu laifi so wani alƙawari ne yasa an kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ce hadha baini wa baina abdi wannan alƙawari ne tsakani na da ni da bawana yanzu kawo Allah kirari kai ma Allah madaukakin sarki alƙawari ko raba suratul fatiha ta zo tsakiya alƙawari ya raba ku sai ka ce ihdinas siratal mustaqim kaga ita ma ih hadin daure ta ake ko ba haka rabi bane karka ce ka sa akwai wanda yana koyon tajwidi sai ka ji komai wata tajwidi yake masa wala akwai wanda suna karanta fatiha su kuma tajwidi sai ka ji tausayin su kake ji wallahi wanda baya tajwidi tausayin sa kake ji wanda yake tajwidi ma tausayin sa kake ji ihdina wallahi da matsala ai da kace ihdin to kai maka higa layin yan mura ha karami ai ha babba ita ce a gurin ihdina ihdi dalun ɗinka ta zama to mai kasra ihdina na sannan kuma ya samu sadun ita ma kasa zama sinun duk da ita a nan gurin idan sinin ta zo ta da ɗan sauƙi a wajen ma'ana ɗin ana iya karanta sirata ana iya karanta sirata kuma ta iya ba da magana guda ɗaya amma wajibin abin da yake rubuce sinu ce a gurin a sadun ce a gurin akwai kuma rukun gurin da ga har a ƙur'ani ka iya karantawa da sinun ko da sadun yasa ya ga an sa maka wani lokacin a rubuce sinun amma ya ga kuma a rubuce ga sadun ce amma ya ga an maka sinun a ƙasa a sama ƙa'idar rubutun sadun ce amma ana so ka furta sinun ya fi dacewa wani kuma ya ga an maka sinun ɗin a ƙasa ƙa'idar rubutun sadun ne kuma ka faɗa da sadun ɗin amma an kafa sinun ɗin ma ba laifi ba ne shi ne bambancin rubuta ta a sama da rubuta ta a ƙasa ihdinas ihdinas in ka ce ihdinas sai ayya barantana wanda yake take ta ihdinas to ina zaka ihdinas siratal mustaqim ihdi ihdinas siratal mustaqim abinda kake cewa Allah madaukakin sarki shine Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici to wanda yake musulmi yana sallah yana kan addini in yace a shiryar da shi me yake nufi sai malaman suka ce ihdina ko dai ka shirye da mu har yanzu da muke kan wannan addinin wallahi muna ƙarin taimakon ubangiji ya tabbatar da mu akan wannan addini sai wasu suka ce abinda ake nufi da ihdinas siratal mustaqim talabu ziyadatul hidaya ƙara neman taimakon shiriya a wajen ubangiji wasu kuma suka ce as-sabatu alal hidaya in mihiri to Allah tabbatar da mu akan shiriya din mutane da yawa sun shiri sun yi aikin addini amma can ƙarshen rayuwarsu wallahi sun zame akwai mutane da san daɗin nuna bai da saka shekara 65 ba da saka shekara 65 ga mutum ya samu miliyan 84 duk ɓarnar da ɗan shekara 17 baya yi za ga sun yi ta kuma suna cikin wannan ɓarnar za su bar duniya kwanakin baya da ka san wata al'ada ta aka yi an ce maka sanatawa ne an kama ɗakin hotel yana neman wata ya mutu sanatawa ne a tsahin hotel yana neman wata ya mutu sanatawa ne ko raifuwa ne an yi ta yata ba sani ba kone ɗaya na gani an yi ta faɗa ɗakin otal an ɗauka an kai yarinya an aka ce sanata fa dattijo ya zama dattijo kuma a yarinya kuma ka mutu kuma a ɗakin otal kuma a kan yarinya kai ka san wannan ƙarshen sai da Allah maɗaukakin sarki ya abin da ya a wannan gurin to in ka ce ihdinas siratal mustaqim ko dai ƙarin shari'a ko tabbatuwa akan shari'a wannan fa ana nufi lokacin da kake karanta suratul fatiha zuciyarka take gaya maka haka Allah ka ƙara min shiriya ka tabbatar da ni akan shiriya ihdinas siratal mustaqim as-sirat suka ce ana amsar hanya tana daukan sunan sirat ne idan ta zamanto doguwa ce ba karkata kuma tana da fadi da yalwa to Allah ka dora mu akan tafarkinka madaidaici tafarkin da zai kai mu har zuwa gare ka ihdinas siratal mustaqim to siratal mustaqim sai Allah ya fassara shi da kanshi wanne muke nema sai ce siratal ladina an'amta alaihim sira si ra ta si harful isti'la ra harful takhim ta harful isti'la duka harufan uku kumbura su ake sira ta صراط الذين أنعمت عليهم صراط صراط الذي ذات انتظى كذاك تذر كمان هرهن كذا تدنغرا هرهن كذا دنغرا قرنك صراط الذين أنعمت الهمزة ذات دورنا wani yanzu zaka ce siratan ladina al'ab la zaka je faɗa ita kuma na ake so ka daure siratal ladina an'amta alaihim an am ta farko alhamza wanda zaka ji duka aidin ya musu siratal ladina an'am kaga dan nau'i na wahala an'am sauki na wahala siratal ladina an'am an'am na farko ta daure na ta biyu ainun kuma ta daure ma siratal ladina an'amta an'amta alaihim a alai lai madullin ko siratal ladina an'amta alaihim wanda suka ce suratul bismillahi ba aya bace to in suka nan gudun suna ajiye aya su ne masu karatun warshu siratal ladina an'amta alaihim aya ce mai zaman kanta a hafsu kuma waƙafi ne zaka gani a gurin siratal ladina an'amta alaihim ghairi ghairi ghairil maghdubi غير المغضوب عليهم ولا الضالين to shin da kace ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici sai Allah ce haza bi abdi wannan kasan na bawa na ne shine yake roƙwata in nuna masa hanya madaidaiciya in ƙara mai akan shiryar da na bashi in tabbatar mai shiryar da na bashi ihdinas siratal mustaqim sai kace Allah wace siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wadanda kai ni'ima a gare su kamar ka tambayi Allah to su waye kai ni'imar a gare su sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina والصديقين والشهداء والصالحين الله ce wa hasuna ulaika rafiqa Allah ce duk wanda yawa Allah biyayya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu kansa cikin waɗanda Allah ya yi ma ni'ima to su wai Allah wa ni'ima da kace Allah dora ni akan hanyar su siratal ladina an'amta alaihim sai Allah yake gaya masa su ne annabawa na minan nabiyina wannan ya hada ulul azmi ya hada ar-rusuli ya hada annabiyun al-anbiya dukansu sun fado ciki ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina siddiqai galibi abokan annabawa suna fadowa cikin marhala ta siddiqai ulaika humus siddiqun aka Allah siffata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda suka hijira ce waɗannan su ne siddiqai din yasa aka ce to galibi abokan annabawa suna faɗa cikin siddiqai kana annabi Isa alaihi salam yana da manya-manyan almajiransa guda 12 wannan shabi suna faɗa cikin siddiqai kamar su Maryam babar annabi Isa alaihi salam ita ma siddiqiya ce Allah ya ce wa ummuhu siddiqa mahaifiyar shi tace tana cikin siddiqai to yanzu kana faɗa fa waɗannan daka-dakan mutanen Allah haɗa ni da su yanzu masifar da ta same su kuma waɗannan daka da kalle wani kuma za ka kalle shi iri na daga bakar fata ɗan najeriya ɓarayin man fetur amma ya ce ai dukkan waɗannan sahaban ai duk sun yi rida ‘yan wuta ne ka ji ba kamar ƙadan mala'ika jibri dukkan waɗannan ya haɗa su ya ce duk ‘yan wuta ne kai kuma don allah mai kai ma allah kake sa ranka ɗan aljanna ne idan mutum zai zauna da manzon Allah sallah asubahi azhar la'asar magariba isha'i a masallacin Madina a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka manzon Allah Badar ya raka manzon Allah Uhud ya raka manzon Allah Ahzab ya raka manzon Allah Hunain ya raka manzon Allah Tabuka ya raka manzon Allah Fatahu Makka ya bawa manzon Allah dukiyar shi ya bawa manzon Allah dan shi ya rabu da baban shi ya saki matarsa ya ajiye jarinsa yanzu ka zo ka ce masa dan wuta ne kai dan Allah me kake da akwai da za a baka aljanna na rantsa da Allah idan ka kalli sahabban manzo Allah ka ce yan wuta ne zan iya ce maka duk duniya ba dan aljanna in dai kace du sahabban manzo Allah yan wuta ne to kai ba ta fi gidan giya kawai ban ga abin da zaka yi maka kama su to Allah ya ce maka fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada su ne waɗanda suka halarci yaƙi tare da annabawa ko a ƙarƙashin kwamandojin musulunci aka kuma kashe su suna ƙoƙarin kare addinin musulunci kuma ba komai a zuciyarsu sai neman yardar Allah waɗannan suna ke kira shahidai wanda ya fita yaƙi ma dan a ce masa hero ko a ce masa warrior ko a ce masa gallant inda wannan ne bukatar sa to banda shi a cikin shahidai wanda ya fita kawai dan ya kara addini da mutunci da martaba waɗannan suna ake sawa a cikin shahidai fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wa shuhada'i was-salihina sai kuma salihai ga magarin bayi wanda sun yi imani kyakkyawan imani na kwarai sun mutu aka waɗannan su da ake kira salihai wannan muke fata insha Allah duka mu faɗo a cikin waɗannan rukunin da na farko da na biyu mu yi rayuwa mai daɗi kuma mutu shahidai muna roƙon Allah Allah ya sa mutuwar shahada za mu mutuwar tsaka tsaki akwai matsala akan ta akan gadon matarka akwai matsala ka roƙi Allah zuciya ɗaya Allah ya sa kana cikin shahidai manzo Allah ce ko baka samu ba in dai ka tambaya zuciya ɗaya to Allah kuma zai baka wannan matsayi duk wanda ya roki Allah Allah ya sa yayi shahada zuciyarsa har zuci shahadar yake nema to Allah sai ya bashi matsayin shahidai din koda akan gada matarsa ya mutu Khalid ibn al-Walid yace na rantsa da Allah duk inda ake fafutaka duk inda mutuwa take wa wasu yace wallahi na higa gurin yana arnanci da yana musulunci ce ba inda bai shiga ba yana arnanci duk inda kaga an fasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai gudunmuwar sa a ciki to duk inda mutuwa take wa wasu yana gurin da ya musulunta yace fa in yaki manzon Allah ban tsorata ba kuma yanzu ina tare da manzon Allah in tsorata to Allah ba zai iyo ba da haka duk inda wuri ya jin sabe kuma sai ya shigo manzo Allah da ya gaba jin tattane fa yace masa shi Khalid ibn al-Walid sayfun min suyufillahi takofi ne cikin takubban Allah maɗaukakin sarki da yake zarewa akan arna ya ce to wallahi duk inda mutuwa take wa wasu na sa kaina ya ce amma ha ana a mutu ala firashi ya ce amma yau fa duk wannan gwagwarmayar ban mutu ba gani zan mutu akan katifa ta ya ce fala na mata a ayyunul jubana duk wani matsauraci Allah ka hana hibaci wala kama addu'a ce ta kama zaka ji duk wanda kaga yana karkaro akan gare kike to tsoro ji ba a bacci wallahi baka da tsoro da haka in je ka an taba maka kofar gida kar ka yadda dauko adda zare ta fito ka gani menene idan ka gani cewa fara ce ta makale dauke ta ka jefar da ita ka da kwanta lafiya kalam idan bera ne ka he in ja bace bige ta ka daina jin karan zaka da kwanta lafiya kalam amma an ka kuskura ka sa sakata ka sake rufewa ka sa labule ga zafi ga an dauke wuta sai ga mutum ta gumi yasa ce falana mata ayyul zubana so waɗannan sahabban salihai shahidai siddiqai annabawa waɗannan sune Allah ya ni'ima a gare su in ka faɗi wannan sai Allah sai hada li abdi wannan ma nabawa na ne ghairil maghdubi ghairil ra tajaya sai ra mai kasara ghairi ghairil ghairil sai kuma ma ba a kumbura ta sai ga za su samu wani bangare na kumburawa amma kare shafi ba ghairil maghdu sai badun harafin da yake da matukar wahala har a wajen balarabi ana iya fadarsa da gefen dama ana iya fadarsa da gefen hagu ana iya cika baki da shi ghairil maghdu ghairil maghdubi sai nan a faɗi ba ita makar a kumbura ta kada kumburin badun ya shafi ba غير المغضوب عليهم ولا الضا ولا ولا لا ake fada a gurin bahaushe yana da nauyin harshe a nan gurin wani bai iya fadin ladin amma yi kokari Allah ya ganka kana kokarin canja sai ka samu uzuri a wajen ubangiji ghairil maghdubi alaihim wala haka Allah ya fada wala menene wala din ba sokewa ke ko Allah ka ɗora ne a kan tafarkin mutanen da kai ni'ima a gare su. Suraɓar lazina an amta a dahi, sai ka ce, Ghairil maghdubi ba waɗanda aka yi fushi da su ba. Su wai Allah ya fi da su su ne Yahuda, fa ba'u bi ghababin ala ghababin da suka taɓa Allah sai ya ce sai suka komo da wani fushi da Ubangijinsu, a kan wani fihin da lamar Ubangiji ya ƙara a kansu. Al maghdubi su ne Yahudawa, saboda sun san Allah sun butulce ma Allah. Allah duk umarnin da ya musu sai ya canja eh qul nadkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha ragadan haythu shi'tum ragadan wadkhulu albaba sujadan wa qulu hiqatun naghfir lakum khatayakum ku shiga wannan garin kuna masu sujada wa qulu hiqqa in za ku shiga ku sun kuyar da kanku sai ku ce hitta ya Allah a kankare zunubanmu shi ne karɓar karɓar hitta sai Allah ya ce na zafir lakum khatayakum za mu kankare zunubanku zunuban kun saba wa annabi Musa a karan farko zunuban kun sake bautar dan maraki aka ce ku shiga waccan garin in kun shiga ku sun kuyar da kai alamar sujjada da kaskantarwa ga ubangijinku wa qulu hitta ku ce Allah kankare zunubanmu na gafir lakum khatayakum za mu kankare duk abin da kuka yi na zunubai aka sai da suka bai suka zauna suka jeru akan duwawun su kawai suke da duwawu haka yanzu nan Allah banda fitinan ne tafiya akan kafa ce tafi sauki ko kawai zan duwawu kawai suka yi tarago ko suke da duwawu haka kuma madadin su ce hibba sai suke ce a ba su alkama ko a cikin menene na mata da magana take ciki tabar fitina haka suke Allah madaukakin sarki yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u la wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un ko qalu sami'na wa asaina duk akan yahuda ake magana to sune ghairil maghdubi alaihim duk lokacin da kake ma Allah wannan addu'ar kana nufi duk abin da yahudawa suka rayu akan shi Allah ya raba ka da shi wala dallin wala banda yahudawa wala sannan banda abbalin su ne nasara su kawai tsabar ibadaci amma babu ilimi su ne nasarawa yasa aka ce ko a wannan al'umma ce duk wanda kaga yaron gumi ibada babu addini sai kaga alamar wata a gurin shi duk wanda kaga yaron gumi ibada in dai bai karatu ba wallahi sai ya maka wuta wani abin tausayi naga kwanan ana ta sahi a cikin WhatsApp ne ko ah ilaha illallah ba fa la ilaha illallah yake faɗa ha ilaha illallah ha ilaha illallah kuma yana tarawa hiya tunanin sa wai wannan zikiri yake wa Allah madaukakin sarki za a bashi lada in ya dan kuma ya zage kai sai kai baka zikiri wanda kai da ka ce la ilaha illallah wallahi ta fita sa guda miliyan ɗaya da zai amilatun nasiba kada kai da kai ibada babu ilimi a cikin ta ya sa mutane kar mu rena makaranta komai kankantar ka zo ka kara ɗauka ka sa a cikin kwakwalwarka da suratul fatiha ma tana da buƙatar haka ghairil maghdubi alaihim wala dallin banda kuma batattu su ne nasara so su wannan addu'ar in ka faɗa sai Allah sai haza li abdi wa li abdi ma ta'al wannan ma na bawana ne kuma bawana na bashi abin da ya tabbata ya tambaya matsawar ka kiyaye ba wanda kake bauta ma sai Allah ba ka neman agaji a gunda ba wanda ya cancanta ya agaza kuma ba mu iya agazawa sai Allah ka tsare wani alƙawarin to duk abin da ka bukata Allah zai ce wannan naka ne kuma na baka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin saboda suratul fatiha addu'a ce in aka kare kuma sai a ce amin wannan amin din baya cikin suratul fatiha amma sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kare karatun Fatiha da shi da ma Musa sukan faɗi amin har manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa idza qala al-imamu ghayr al-maghdubi alaihim wal dhalin faqulu amin fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'amin al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya dace amin din shi kai daidai da amin din mala'iku to za a gafarta masa abin da yake dinna zubanu bashi ne da haka da amin ne man kana kake saurare da kyau غير المغضوب عليهم ولا الضالين yana ƙara haika sai amin to duk mala'ikan da kuka cafa tare kuka ajiye tare kana da garantin an gafarta maka to shi wannan yana cikin gurin da ake laliman gafarar ubangiji to sallolin nafa guda goma ne miki amin a bayan liman guda goma ko guda takwas ko guda shida ko biyu da asubahi biyu da magariba biyu da isha'i so duk wanda kai sa'a fa liman ya ce wala dallin kace amin kawai ka ji tafi mai sauki so kana da tabbacin an gafarta maka zanubanka kuma yana daga cikin guraren da shiri ya batta shiga ciki yanzu da kace amin ta dace yanzu tana da riya ka ce yau ai tare muka da mala'ika jibril koyayyen guri ne yana cikin aikin da Allah yake ɓoye ma bayi ko dariya tana shiga wasu gurare irin wannan gurin riya ba ta shiga ciki to malamai suka ce ita kuma ba ta cikin suratul fatiha yasa wanda yake waslu waslul basmala ta bayna surataini to shi ba zai hada ba a nan gurin غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إنك قد مكبيك آمين الله الصمد ينزع من أنت إناتي سورة الفاتحة تيكو yasa aka ce ita amince in kai wasulu kuma bakara za ka karance to za ka iya ajiye hai ka kare bakara ɗin kuma ka ce amin ta ina ce tana kare karanta suratul fatiha malamai sun ce duk ya inganta a ciki so wannan kaɗan ɗan bayani akan abin da ya shafi suratul fatiha yadda ya kamata a karɓe ta a wajen malamai yadda ya kamata a gyara karatunta a yi ƙoƙarin haddace ta a kuma nemi sharhin kaɗan daga cikin ma'anoninta ni ma na ba da ɗan kaɗan daga cikin sharhin ma'anoninta abinda nake ba da shawara ko abokinka ne yanzu idan kun koma gida da Allah ce masa wane ustaz a kara muka layu ranar ku ta zo da Allah ce makari ke mun fatiha mu gyara ta karka yi girman kai wallahi ku karanta suratul fatiha ya ji ta ya ce maka eh tayi wallahi kana da uzuri a wajen ubangiji yi kokari ka samu tafsiran malamai musamman dan gajeren tafsiri akan suratul fatiha ka saurara ka fahimce ta to duk lokacin da ka zo sallah alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم كانت تنم أنا تسا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كان أي كان قانوم أنا ذاك زو الله إيمانك دادن دكك زي أسلا بإن ونن بنيبا وإنك إذا زلزلت الأرض زلزالها إتما إن ونكرتون ذاك يمتا كون هرفي أتعيفه أتبتسيه دا menene ma wai tajwidi din إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمدود باو كوانا حرفي حقinsa da abin da ya cancance shi na motsi ko ja ko madda ko kumburawa ko siranta wannan shine tajwidi din to karkai girman kai wannan suratul fatiha din ka tabbatar ta tsira kuma ba a tsufa galibi sahabban manzon Allah ba duk fa ɗan abin foti ne lokacin da aka turo manzo Allah yana da hekara 40 Abubakar yana da hekara 38 Usman fa na da Usman da Abubakar waye babba a shekaru da Usman da Umar waye babba na Abubakar ya girma Usman da Usman da Umar fa da Usman da Umar dan Khattab Usman ya girma Umar dan Khattab amma Allah ya kaddara kowanne sai ya zama khalifa hisa Umar ya fara da Usman ya fara da Umar ba zai ba amma Umar hine karami amma kuma hine jajirtatan tsayayyen da tsoro ke dan ke jin tsoro so zauna karanta Fatiha din fahimce ta san ma'anarta izazul imata haka wal adiyati imata haka so waɗannan surorin malam yana nufi idan ka zauna ka koyo su a gaban malami ka san ma'anarsu wallahi idan ana sallah za ka ke jin daɗin wannan sallah a cikin karatunka kuma ko da su kake karanta wallahi wata rana sai kayi kuka idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ba mamaki kun yi zancen alkiyama da kwanciya cikin kabari ya za a fuddo mutane daga cikin kabarburansu da ka zo kana faɗa in Allah ya jefa tsoron abin a ranka ya ga ka fahe da kuka Allah sa ma qiyamul layli kake wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da duk mutumin da ya ambaci Allah shi kadai tsoron Allah ya fado masa ya zubar da hawaye to Allah da wannan mutumin hima na gargahin al'arshin Allah a ranar gobe alkiyama wannan shine darasin farko in ga shi dai layi uku kuma ai mu darasi din ko to abin da muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين نعم نعم ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka dace da ita za a gafarta maka yana maganar mamun da yake bin limami yanzu kuma kun yi da'ira kuna karanta alqur'ani wanda zai fara sai karanta suratul fatiha ghairi maghdubi alaihim waladdallin sai kuka ce amin insha Allah ana sa ran addu'ar Allah ya amsa muku ita amma alƙawarin gafara wanda manzo Allah wasan ya faɗa a cikin karatun Fatiha tsakanin mamu da limamin shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace